أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya ara mana rayuwa muka ga wannan lokaci da muka dawo karatu bayan mun yi hutun sallah Allah madaukakin sarki muna gode masa da ya ya rayuwar mu Allah madaukakin sarki ya ƙara ƙara mana kwanaki masu yawa a cikin imani da biyayya gare shi Allah madaukakin sarki kuma ya tsare mana imanin idan kuma lokaci ya yi to Allah ya sa mu cika da imani a wannan littafi na rihilatul qulub wanda shi muke karanta yau zamu ta shafi na 112 112 المسلم والوصية الشرعية musulmi da kuma wasiya ta shari'a wato wasiya da musulunci ya ce kowanne mu ya yi a cikin rayuwarsa a wani bangare ne wanda da yawan mu ba mu da shi wallahi da yawa babu kusan kowa da kowa kuma ba wani abu ne ya sa shi ne ba ma son mu mutu na wannan shi ne maza ba wanda yake son ya mutu Allah ya sanya mana son rayuwa wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam amma kuma duk da haka haka ake so mu ringawa kanmu faɗa mu ga kanmu gaskiya cewa fa za mu mutu na mutum ya tsaya shi da kanshi yawa kanshi faɗa wallahi ya ga kanshi fa ƙarya ne za ka mutu kuma wallahi za ka mutu kaga idan mutum ya gane wannan karatun sai ya dan nutsu wannan kuma ba shi zai saka mutu ba ba shi zai sa ba abin da zai same ka kana nan Allah madaukakin sarki ya sanya ajali lokaci ne ya sanya kowa ya masa lokaci ya masa komai da komai ba wani abu ba za ka tsara ba ba za ka rage kaga kenan dan adam sai dai ya ta kokari amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mutum ya ringa tuna zai mutu ibada ne mutum ya ringa tuna zai mutu yakan sa mutum zuciyarsa ta yi taushi mutum ya ringa tuna zai mutu yakan sa mutum ya aiki mai kyau mutum ya ringa tuna zai mutu zai na yakan sa ya rabu da sabon Allah yakan sa dan adam ya daidaitu to kuma zai ga ribar wannan idan ya zo mutuwa dan wataran mutum zai gode wa Allah da Allah ya taimake shi bai sake ba akwai wanda sun sake ba ruwansu kawai amma kuma sun mutu wallahi sun sake ba sa tana za su mutu shi bai taba zama ma inda ake ta za a mutu ba amma ya mutu saboda kwanan ya kare akwai kuma wanda kullum maganar mutuwa za a yi kuma yana nan bai mutu ba saboda kwanan shi bai kare har kenan duk abu ne kawai abin yana hannun Allah amfanin wannan yanda ake mutuwa yanzu ta fuju'a shekaran jiya muka yi wa wani bawan Allah sallah ɗansa yake cewa ya shiga mota ya zauna kawai shi kenan aka same shi ya rasu ya shi zai tuka fada da kiɗinsa ya buɗe mota ya shiga zai fita anguwa sai aka ga bai tashi ba ya yi ado ya sa su ya sa da wagan bari na eh kar wani mai wagan bari ya ji tsoro fa ba na amma haka yake di na gan shi ne lokacin da ya rasu na na gagawa ya yi kwallon shi zai tafi ya shiga mota ya zauna ana ta jira ya taso a ce an gama kaga irin wannan ba ka sani ba ba fata ake ba Allah ya tsare mu eh amma ba shi ma ba abin nan ba to in irin wannan rayuwar shi ne dan adam sai ya dinga baka tsoro saboda kai baka san da za a yi naka ba ga wanda ya san da ra'ayi nashi dukkan mu kowa haka muke dan kurma a rufe Allah kaɗai ya sani da haka sai dai fatan alheri Allah ya sa mu cika da imani عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه متفق عليه هذا ما أوصى به أنا أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأوصي من تركت من أهلي أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقد أوصيت بما يأتي أولا أن تدعو أن تدعو بعد الصالحين عند اهتداري ليذكروني بحسن الظن بالله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله رواه مسلم ثانيا تلقين الشهادة وإلزام النطق نطق بها لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة رواه أبو داود بسند صحيح وأوصيكم بالصبر والرضا بقضاء الله تعالى وقدره والدعاء والدعاء لي بحسن الخاتمة كما قال صلى الله عليه وسلم إذا هدتم المريض والميت أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون رواه مسلم ثالثا إذا فادت الروح إلى بارئها فعليكم بتجميد عيني وشد فكي سفلى بقماشة عريضة من فوق رأسي والدعاء لي بالمغفرة وأوصيكم بتغطيتي بثوب يستر جميع بدني لحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببردة حبرة متفق عليه آه. رابعا كل متعنا سمو تهو ما تقب ما ليتي أسامو حديثي لك ابن عمر يدعى الله قال تبتع قريس يتي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي wato haƙƙi ne ko mutum ba haƙƙinsa ba ne mutumin da yake da nauyi yake da niyyar yin wasiya wato bai dace ba da shi ya bari kwana uku dare biyu kai ya bari dare biyu ya yi yana da wata wasiya da yake so ya yi bai rubuta ba wato kama a ce ma ba haƙƙinka ba ne ka yi haka kaga bai dace ba kenan na bai dace ba mutumin da yake da abin da yake so yi wasisi da shi kuma ya bari har a kwana biyu a yi dare biyu bai rubuta ba kana son ka san akwai wani abu a'a kana son ka sanar da wani abu kana son kada yi wani abu to lalle ya kamata ka rubuta kaji in dai kana bukatar yin wasiya ya annabi sallallahu alaihi wasallam face wasiyarsa tana rubuce a karkashin filansa ya rubuta ya aje ita Allah ta kasance sai a bude sai a karanta ina bin wani kaza wani yana bi na kaza na ayi kaza a bar kaza shine wasiyar shine sai malai yace to ga kuma yadda ake rubuta wannan hadisi imam Bukhari da Muslim suka ruwaito sai ya bada sifa yadda ake rubuta wasiya kun ga za ku ga dash dash dash dash na wannan wajen sunan na sunan sunan wani sunan mai wasiya ne da aka da ya ce wannan shine abinda ni dash dash dash dash na yau ka gane ai sai sunan shi mai wasiyan sai ya rubuta na sai ya ce na farko na tabbata babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma na tabbata annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi kuma na tabbata tashin alkiyama gaskiya ne babu kokonto a cikinta kuma na tabbata Allah zai tada mutanen da suke cikin kabari kuma waɗannan abubuwa babu kokonto duka a ciki ga musulmi sa'annan sai ya ce ina yin wasici kan abin da na bari na iyalaina ina yi wa iyalaina wasici cewa bayana su ji tsoron Allah ku ji maganar farko an yattaqullaha bayana su ji tsoron Allah sa'annan wa yuslihu zata bainihi su gyara tsakaninsu kun ga yadda yake faruwa yanzu mafi yawan mutane da suke rasuwa su bar dukiya wallahi in ka ji kwa matalar da ke faruwa sai ka gwammace wanda bai bar dukiya ba ma ya fi huta domin wasu sanadiyar dukiyar sai ka ga da yaya da kani an daina magana na da kawu da babba an daina an shiga gaba kai wasu har ya kai wani yana neman rayuwar wani kan abin duniya duk sai su manta cewa wanda ya tara abin ma yana ina shi da ya tara kudin duk sai ka ga ido ya rufe musamman wannan lokaci da muke ciki ya fi kowanne hatsari lokaci ne da yara suka zama marasa kunya wallahi marasa kunya rashin kunyan ma wato kai ka san kawai nan ƙarshen lokaci ne don in ba rashin kunya ba yaya mutum zai mutu da kudinsa a zo za a biya mar bashi wai saboda kai ɗan shi ne ka ce ba ka yarda ba ku ga wannan magana ba fa kudinka ba ne kai ka tara a kudinsa ne shi ya tara za a biya masa bashi wanda yake ko da bai da ko kwabo sai inda ƙarfinka ya ƙare na nufin kai kai kana iya bashi ka biya mar bashi ma misali kana iya kodago don ka biya mar bashi ka fitar da shi a damuwar da yake ciki to ya kuma ga da kudinsa ake rigima da kai cewa ba ka yadda ba wani mara kunyan yaro ma cewa yi wai wai da ya ga dama da bibiya ba wai ba suna tare da mutumin ba kullum wai suna tare kullum da haka yanzu su ka a taɓa musu an ga za su samu gado na za su samu gado su sai mashin mai ƙara na to su yi gudu da mota na to inda ba mutum gudu da mota zai ba dai da hankalin mutum ko ba mahaifinka bai bar wani abu ba in kai kana da shi ya kamata ka biya masa wallahi abun ba kyau kuma da ana da inda ake shari'a ta musulunci irin waɗannan yaran da alkali ya kamata ya maganin su eh saboda wato amin akwai bacin baka da alaka da zo amma zaka ga wannan abin yayi muni eh wato rashin biyayya ga iyayen yayi ya ɓaci kuma duk wanda ya wannan in an ba shi kuɗin ma ka game zai yi a cikin rayu kai ka san ba abin da zai yi na kirki na halalacewa zai yi mana mahaifi ba ga sunan ba za ka ga an mutu ni na san na san yaron da ni na sani an mutu an ba shi kudi a hannunsa akalla ya fi miliyan ɗari biyu miliyan ɗari biyu amma ba a ɗau lokaci ba ba a ɗau lokaci ba sai da ya da yana neman naira ɗari biyar ƙwarai da ɗari biyar naira ɗari biyar ya kashe ya kashe Allah kiyaye da haka ina yi wa iyalaina wasici da su ji tsoron Allah kuma su gyara tsakaninsu kuma su yi wa Allah biyayya su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan har su mumine ne yace sa'an nan ina yi musu wasici da irin abin da annabi Ibrahim alaihi salam yayi wa ƴaƴansa wasiya da annabi Yaqubu Allah ya gaya mana a cikin suratul baqara irin wasiyar da suka yi cewa ya ku ƴaƴana Allah ya zaba muku addini da haka kada ku yadda ku mutu face kuna musulmi kada ku mutu sai kuna musulmi wannan shine kaida kada ka mutu sai kana musulmi ba kar ka mutu sai kana dan na dan ne dan abin da ka ga dama ba ko yana inda ya shiga ba eh na ba kana wallahi aka Allah bai ce ka mutu kana dan in wani waje ba Allah ya ce fala ta mutunna ila wa antum muslimun abinda Allah yake so kawai ka mutu kana musulmi ba wai dan kowa ba wannan dan dan dan dan didda ka gani mutane suka kagawa kansu wallahi ba Allah bai saukar da cewa ka je ka zama dan wani abu wannan fa karkace da kowa fa karkace da kowa duka wallahi mutane da suka kagawa kansu su magabata ma ba san dan kowa ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya bari sai musulmi duka kowa kuma abin da ya bar mu shine almuslimu aqul muslim musulmi dan uwan musulmi ne shikenan abinda musulmi ya je yana yi mana kyau abinda musulunci ya dora mana shine mu yi masa nasiha abinda kake wa na ba kyau ya gane ya bari shi ya jiyo bai bari ba shi ya jiyo kai ka gama aikinka su annabawa ma karan kansu da Allah ya aiko wa mutane me yace musu ciyayi wa ma'alan rasuli sinar balagul mubin idan annabi ya zo ya ga ma kar ka yi shirka da Allah ka kadaita Allah shike ne ya gama aikin ka yi ba ka yi ba yana wajen wa na wajen Allah ai in kaga kai imani ma wallahi Allah ne ya barka na in kaga kana gane karatu ma Allah ne yadda ka gane ai kaga ayi karatu ma ka gane sai ka gode wa Allah dan wani ba zai gane alqur'anin nan da kaga ana ta karantawa baka ji Allah ya alƙawarin wasu ba zai bar su su gane ba Allah ka tsare mu haka Allah ya ce sa'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq Allah ya ce ba zan bar su gane ayoyina ba wallahi Allah ta zan ɗauke su akan ayo waɗanda suke girman kai a bayan ƙasa Allah ce baran ban su ba shi yasa shi ana karanta Qur'ani ba baya ji ba ruwan shi ba ku ganin musulmin da ana hayya ala sala shi bai ma sa ana kira sala ko ba ku sa kai ba wallahi baya ji na bai ma shi ba kuma lasifika tana yi tana cika ko ina amma Allah bai ji ba saboda ba da shi ake ba ba ruwan shi shi yasa har a kira sallah masu sallah su je su yi alwala a shiga sallah har a fito shi yana abin da yake in kasuwa ne yana ce da kayan shi ba ruwan shi idan wani ma gem yake yi wani ma kallon kwallo yake wani buga ta yake yi ba ruwansa kuma karkace kai ne da kake da imani kake jin baka kyauta ba ma ai ka san mai imani inda zai samu irin wannan wani abu ya rike sai ji rashin dadi wallahi ba za ka ji dadi ba sai ga akai ana sallah kai kana wani abu sai ka damu to wannan alamar imani ya Allah ya kara mana amin Allah ya alamar ci zo sai da imani amma wallahi shi har ayi har a gama bai ma ji ba dan ba da shi ake da ga gana sallah yana tafiya shi ba na ce ma baya ji ba ba da shi ake ba bare ma wai ya tsaya ya alwala cewa azhar kai akwai waɗanda suna su abin da suke yi in ya gama aiki in ya gama aikin shi da kai kawo in ya je ya samu ɗan lokaci wai kafin ya kwanta sai ya azhar na sai ya la'asar sai ya magarba sai ya isha kaji mumune ta kaji mumune eh wai shi haka yake yi saboda da rana yi ka to ai gare shi ma mun san gare shi an taba ba mu labarin wani babban mutum ma'aikacin gwamnati babban mai mukami da yake an yi masallaci a wajen aikin sai aka ga baya zuwa sallah wasu masu kokari suka ce gaskiya ya kamata a je wa mai gida nasiha cewa tun ga masallaci ya dinga sakuwa sallah to shine aka zo aka gama bayani yace musu karka su dauka shi baya sallah shi da safe ne in zai fito na yawa da sabon kamun ya fito yana da nan can sai ya yi azara ya yi la'asar na? an na taba tambayar na taba kun tambaye shi ko yana hada da magariba da isha saboda zai aiki da aka su ɗaukawa shi ba ya sallah shi ya gama ne tun kamun ya fito ya fi su azama malaiti ya fi su azama ma shi na wannan ya bi su rashin da ba dan da shi da wanda baya sallah ai ba su da bambanci wallahi shi da wanda baya sallah daidai suke eh to Allah ya tsare ku sai ya ce sa'an nan sai mutum ya rubuta ya ce kuma na yi wasiya da abubuwan nan da za su zo na farko a kira mutanen kirki idan aka ga ina magagin mutuwa in aka ga alaman cewa zan mutu to a kira mutanen kirki su zo wajen da nake rashin lafiya don me don su tunatar da ni kyautata zato ga Allah saboda me saboda Allah yana son musulmi ya mutu yana kyautata zato gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin imam muslim yake cewa kaɗayan ku ya yarda ya mutu face yana kyautata zato ga Allah har ka yadda a zararan ka baka ba Allah kyakkyawan zato me yake kyakkyawan zato kawai ka Allah zai saka aljanna idan shedan ya zo ma lokacin da zaka mutu ya ce kai kai kai kai ne fa kai kaza ka sa haka yake idan ya ta ma hankali kai ne fa kai kaza kai kai kaza ka ce masa Allah inna Allah gafurur rahim shi Allah zai ma gafara Allah ya ce wa rahmati wasi'at kullu shay kuma zunubin ka duk girman sa ba wani abu ne a wajen Allah eh zai ya ce kuma inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kaga sai ka sace wa shedan gwiwa sai a zarar ranka kana kyau kuma wallahi haka za ka samu Allah domin wani hadisul kudusi Allah ce ya ana inda zanni abdi bi yace in zanna khairan fa khairan wa in zanna sharran fa sharran Allah ce ni duk yanda tsawa na dauke ni haka zai same ni in yayi zatan alheri zai samu alheri in yayi zatan wani alheri kuma zai samu saboda in ka ce lalle kona kaza yayi ka cancanta a kona ka ai kun gane na'am a kuma ka ce rahama za ka yi kuma ka cancanci amma rahama kuma wajen mai rahama za ka shi yasa wata rana ina jin ko abdullahi dan abbas ne yana karatu yake cewa allah zai yi hisabi don tashi alkiyama a ya ce za a yi hisabi don tashi alkiyama wani balaraban kawai ya zo yana saurare sai ya ce wai gafata malam waye zai yi hisabi ne ran kiyama sai ya ce allah sai ce ai kyau ai mu ba mu da matsala ya ce tun da Allah ne zai yi mu da problem saboda Allah mai tausayi ne na Allah mai gafara ne ya ce a shi yan shi bai da matsala to kai kana da matsala ne za ka koma wajen Allah ai ba inda ya kamata ka yi murnar za ka kama wajen Allah Allah yana da tausayi Allah yana da rahama ai kai a matsayinka na musulmi kai kawai ka sakanka ce Allah yana son ka kuma yana tausayin ka wallahi da bayan wannan ko musulunci ba za ka yi Allah ai ba wayan mu bane ya samu ka zama musulmi ko kaɗan in kana tunanin wannan ka daina kawai rahamar Allah ce da iyayenmu da kakanninmu da waye duk wanda ka ga ya zama musulmi wallahi zaɓi ne na Allah Allah mun gode Allah kuma ka tsare mana musulunci mu irin rigimar da ake yanzu tsakanin iran da da isra'il to kai dai a matsayinka na musulmi tun da two parties ne ko dole ne ka goyi bayan daya na? to in ba ka goyon bayan iran sai a tambaye ka wa kake goyon baya a'a tambaya su yi ai tambaya wannan yi kawai a ba ku an samu ba na to to kaga ko an ka goyi bayan isra'ila ka san jahannama direct ha to me rage ma da haka dole ne a matsayinmu na musulmi in ma su suna da wata ƙungiya da suke mu dai ba ma ƙungiyar amma dai a matsayinsu na musulmi dole kowane musulmi ya tsaya su addu'a in ba kai komai ba dole kai musu addu'a Allah kuma ya ba su sa'a saboda komin ki komin so a halin da ake ciki yanzu wallahi su ne suka cirewa musulunci suka daga tutar musulunci ko ba ka so na faɗa su ne kuma dole ne musulmi mai hankali ya ringa musu addu'a kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi magana akan salmanul faris salmanul faris na fa mutumin iran ne mutumin Iran ne Iran din nan da ake faɗa da ita wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai ya ce da imani akwai surayya wani tauraro ne a sama manzon Allah ya nuna shi ya ce da imani a jikin surayya yake a makale ya ce da wannan sun hau sun ɗauko shi salmanul farisi kuma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wa sahabbai aya da Allah madaukakin sarki yake cewa wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum sai ya nuna salma yace irin su da haka musulmi ya san wannan kuma ƙarshen duniya hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun gaya mana rikicewa duniya za ta yi yawa da yaƙi wanda bai sani bai sani za ta burkice a to yaƙi ma wani abu ne kada za a tashi kiyama na yaƙi ya yi nafila ne ha na banda afirka ai yaƙi nafila ne malam in ana maganar tashin kiyama me ne naƙi kuma kai da kake fuskantar tashi alkiyama amma dai dole ne musulmi mu zama cikin hankulanmu yawa yadda aka rarraba mu aka daddata mu aka wawwatsa mu wallahi dole mu dawo eh dole mu dawo eh kuma Allah ya hada kan al'umman musulmi to shine sai na biyu yace kuma ina wasici da a ringa mun talqini na kalmar shahada kuma a ringa sani na ringa faɗinta shi fa wannan mutum zai rubuta wasicinsa in an ga ya shiga wani yanayi a ringa sanya shi yana faɗin kalmar shahada shi yasa kullum nake faɗi muna cikin hatsari hatsari babba wallahi a wannan ƙasa hatsari babba muke ciki mutane kuma ba ma ganin hatsarin shine hatsarin abin da ya shafi asibiti da zarar mutum ya faɗi ya suma kawai za a ɗauke shi a muyi a kai shi asibiti in an ga halin da yake ciki za a ce an kai shi intensive care za a ce wa mutanen sa su tsaya a waje har matarsa ma a ce ta jira lokacin da yake bukatar in ya motsa a ce masa la ilaha illallah to wanda suke kai shi ba sa faɗin la ilaha illallah in ba sa aka yi ba ma da ya motsa zai ga yayi wani abu sai a ce masa Jesus Christ haka ake yi to kun ga wannan hatsari ne wallahi babba hatsari ne babba hatsarin ƙarshen rayuwa ita wannan rayuwar ma da muke ciki ba ba ma farkon ta ba ba tsakiyar ta ba ƙarshen ta yafi kowanne matsala Allah ya sa mu cika da imani in aka wa mutum wata rere a ƙarshen ta magana ta kare to amma lokacin haka yake to kaga kuma ba wanda ya damu kowa yanzu da an ɗauke shi an kai shi asibiti shi ke shi yasa iyayenmu da suka gane haka har wasiya suke yi cewa ku za su mutu kar a kai su asibiti ni na ga wanda suka yi wannan cewa ko me aka ga sun yi ka aka kai su asibiti mutuwa dai dai sai an mutu ba mai zama ko a tafiya dai domin me yasa suke faɗa haka ƙarshen nasu suke dubawa aƙalla a samu wanda duk inda ka motsa za a ce ma la ilaha illallah yawa saboda me saboda a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ƙarshen maganarsa ta zamo la ilaha illallah ne zai shiga aljanna kai cewa ma ya shiga aljanna da kal aljanna yasa sai lumadi an gama ka ce la ilaha illallah shikenan magana ta kare duk zunubi an kare duk komai ya wuce aljanna ba kaga wanda bai faɗa ba ba ai ba sai an gaya maka eh ba sai an faɗa ma ba Allah kiyaye yace wani hadisi Imam Abu Dawud ya ya rawaito shi da sanadi ingantacce yace kuma sai ya rubuta ce sannan ina muku wasici da haƙuri da haƙuri da kuma yarda da hukuncin Allah cewa lokaci na yayi Allah ya dauke ni sanan ku yadda da kaddarar Allah cewa haka ne ba zan wuce wannan lokaci ba sanan nan ko siki ku ringa yi min addu'a sanan ku ringa min addu'a lokacin da nake wannan yanayi Allah ya sa ni cika da imani shine husnul khatima Allah ya sa in cika da imani yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka halarci wajen mara lafiya ko wanda kuka zai mutu to kada ku furta wata magana sai alheri me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa haka yace saboda akwai mala'iku a kewaye da ku abinda kawai suka tsaya suna cewa shine duk abinda kuka yi addu'a sai su ce amin idan kaga mutum ko ya shiga yanayi ko zai mutu ko da ka ce Allah ka ya cika da imani sai mala'iku su ce amin Allah ka bashi ikon faɗin kalmar shahada sai su ce amin in ma ya mutu ne ka ce Allah ya ji kanwa ne sai su ce amin idan ya mai gida ne ya mutu aka ta wayo sun shiga uku sai mala'iku su ce amin Allah kun shiga uku eh shine ma'anar magana an shiga uku an lalace sai su ce amin kun lalace shikenan ba daga yanzu wane ne komai waye ya lalace an shiga shikenan sai amin shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada ku faɗi wata magana sai alheri eh in mutum ya mutu ko mai gida ne ko waye cewa biradu yana biradu yana a ina Allah ne yake ba ku abinci shi ya kasi ya sa eh to shi yake kawowa ne in baya nan ma Allah zai kawo su su kawo na shi Allah ba ruwan shi haka yake yi ya tsara kayansa amma ba ya wani da yake ba duk wanda kowa ma Allah yake ci da shi a ba ku ga ya zama wallahi dukan mu Allah yake ci da mu eh Allah ya faɗi ayoyi a cikin alkurani ya ce wa ma min dabbati fil ardi na illa ala allahi rizquha ba wani dabba mutum ne ko mai diddike a ban kasa faji arzikin wannan halitta yana hannun Allah shi ke ba ta abinci kaga su sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam saboda imani da ayar da ayoyin alkurani da yarda idan kana duba sababin nuzul na wannan aya akwai sahabin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi aika suna tahowa suna dawa madina abincin su ya kare saura yan kadan kadan ba za su iya kaiwa madina ba za su dawo ba su da abinci shi ne sai suka yi shawara kasan sahabbai da hikima sai suka ce kusa abin da za mu a samu doki lafiyayye mu haɗa wa guzurin mu ba mutum daya ya yi gudu a kan doki kamar mai suwa ya je madina ya kawo mana abinci a kaga su ayari ne ba gudu su a tafi nan a tsaya ne saboda jama'a da amma wannan shi su kuwa zai kaga ai zai je ya ya kawo suka hada suka bashi ya tafi kuma ya je madina sai ya je ya samu sahabbai sun yi shiru aya na sauka sai nemo je ya zauna ayar da take sauka ita ce cewa wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha yana da yaji yace cewa kowa Allah ke bashi arziki shikenan kawai sai ya sha takalmin shi ya karawa abun hawan sa ya buya ya kaji imani dan ya juya kuma da yaji sai ya samu sahabbai a inda suka sauka fata-fata da abinci ta same su fata-fata cikin abinci shi ma yanzu shiga ci abinci shi kenan babu babu rahoto babu komai aka kama hanya suka dawo madina su sun ɗauka shi ya kawo abinci shi kuma ya zo ya same su da abinci shi yasa da suka dawo madina sai suka zo suna ya rasulullah muna godiya ai ana abincin da muka ci da ka aika mana ba mu taba cin abinci mai daɗi sa yace wa na aika ana cewa ina wane yana yace zo mana a ba kai ne ka ce sai yace musu a'a ai ni da nazo na samu aya na sauka cewa abinci kowa na hannun Allah shi yasa kawai juyawa na yi ba su ma san na zo ba kuma haka aka yi kuma Allah haka aka Allah yake azurta mutane shi yasa ana cewa kaya sun yi tsada ana cewa menene ya faru mutane sun daina cin abinci ne ba su daina na ana cin abinci shi yasa ai maluma suke cewa idan kaya ma suka yi tsada karka damu ka ringa ta addu'a Allah ya kawo ya sauko da su aka nemi Allah ya baka abin siya na ka ce Allah ya baka abin siya kuma zai baka eh shi Allah ya gina duniya ne akan jaraba jarabawa ce kuma duniya ba za ta gushe ba tana cikin jaraba har a tashi kiyama shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana in dai maganan mulki ne to daman duk wanda za su zo baya sai an ce wanda suka wuce gara su daga nan har haduwa da Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah baka saba ji hadisi bane na na? ai hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace la ya'tikum zamanu illa wallazi ba'dahu sharrun minhu hatta talqa rabbakum haka annabi sallallahu alaihi ba an zamani da zai zo face wanda zai biyo shi baya fi sharri har su hadu da Allah shi yasa za ka dage ka nemi lahira ka dage wallahi ka dage ka nemi lahira na yawwa shine wajen nema na Allah ka ba mu sa'a to sai na uku a sai mu tsaya mu tashi a na uku insha Allah na minti na bakwai to ba to bari mu kara na uku ya ce idan kuma raina ya fita ya koma ga wanda ya halicci ta shine Allah bari'iha ya ce to abinda nake wasiki shine a rufe min ido na a rufe min ido idan an zara ran mutum galibi zaka ga idansa ya kafe yana kallon ran nashi yana bin shi to sai a samu a jika hannu da ruwa sai a shafe masa ido sai idan ya koma mun karanta a baya saboda in ba haka ba idan zai kafe hakan sa'annan ya ce sai a ɗaure bakina wataƙila bakin ya buɗe in an ɗaure shi kuma zai zama yana rufe saboda in ma zai tsaya ta ya tsaya haka da wani ɗan kyalle sa'annan ya ce a ringa a yi min addu'a a roƙa min Allah gafara ya ce kuma na muku umarni in na rasu ku rufe ni da tufafi wanda zai rufe ni gaba ɗaya ya rufe jikina saboda mai saboda wasu hadisin na na aisha take cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an rufe shi da wani tubafi wanda yake mai zane za ka ga wani bayan an sa likafani ba kuma sai a rufe mutum shi ne za ka ga wani za ka ga ko ayatul kursi na ko dai wasu maganganu za ka ga na an rufe gawar da shi in kana jin kasashen laraba za ka galibi suna da shi a masallatai ma na ruwan da an sa likafari kuma za a ɗauke shi a rufe wannan gawa da shi na hudu ya ce kuma ina muku wasici kada a yi kukan mutuwa kada ku yi min kuka bayan na mutu sa'an nan ne muku wasici kada ku ringa dukan jikinku bayan na mutu sa'annan kada ku ringa yaga rigunanku ba na mutu sa'annan kada ku ringa yin addu'a irin addu'ar jahilai shine da Hausa wayo sun shiga uku sun lalace na wayo babban bango ya haɗi duk wannan jahiliya ne a to daman babban bango ba dole ya waɗi ba akwai wangon da bai taba haduwa ba ne na baka ji wani malami yake cewa wai nabiki ala duniya wa ma min ma'asharin jama'at humud duniya wa lam yatafarraqu yace muna ta kuka akan wannan duniya ta shirme ita duniya ba wani taron da ta taba tarawa ba ta watsa shi ba wani taro da zaka ganshi face sai kwana kadan duniya ta watsa shi mukan ba mu muka ga tarurrukan ba na taro naukar duniya ta tarwatsa shi haka yake na lokaci ne komai lokaci Allah ya ba musa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baya daga cikinmu duk mutumin da yake marin fuskarsa saboda an yi mutuwa ko ya yayyaga rigarsa saboda an yi mutuwa ko ya ringa irin wato addu'a irin ta jahilai na yana kiran abubuwa na jahilci sannan ina yin wasici a cewa ba sai an ringa sumbanta ta ba bayan na mutu musamman ga waɗanda ba a halatta su sumbance a rayuwata kun ga wato yadda ake tsare wato darajar mutum yana da rai haka ake tsare darajar shi bayan ya mutu ba a wulakanta gawa ba a cewa wannan ya mutu shikenan wannan shi yasa hata wajen wankan gawa dole ya zama mutane sun koya in mai wanka gawa baya ganin tsaraitin gawa yawa ba wai zindir ake wa gawa cewa mutum ya mutu kawai shi kenan a'a ana tsare masa mutuncinsa yadda yake a yake da rai haka za a yi shi yasa akwai yadda ake yi in tufafi ne akai yadda ake rufe shi kafin a tube masa tufafin da ya mutu sai an rufe shi da wani tufafi ta yadda al'aurar shi ba za ta bayyana ba yawa shi kai shi mai wankan gawan yana wanki al'aurarsa ne a ƙarƙashin tufafi yadda yake asirce ba wai kawai zindir ake ba ina tuna wata rana a- a masallacin area to lokacin shopping center akwai masallaci ya wani ya rasu aka ce ana masa wanka ina zo na ga sun tuba mutum zindir saboda masu ba san me ake ba ba a yin haka ba a- ana ana suturta mutum ne eh to alhamdulillah sai mu tashi a na biyar na gane mutumin da yake tafiya tafiya ta mota ne ko tafiya ta jirgin sama ko tafiya ta doki ne ko duk da sunan tafiya kai ko ta kafa ce inda tafiya yake in ya tsaya zai yi azahar ya yi kamar karfe daya matukar azahar ta yi to yana iya yi da asar a lokacin azahar sai ya hada azahar raka'a biyu la'asar raka'a biyu shikenan daman shi wato wannan jam'in sallah akwai jam'u ta akhirin akwai jam'u ta kadimi yawa zaka iya barin azhar din ta ta nuna sosai ta kusan cike la'asar sai ka hada su za kuma ka yi yi a farko duk wanda aka samu musamman tafiya a jirgin sama ko motar da daman ya samu in dai azhar din ta yi sai ya hada duka na na na mutumin da gashi nan banka mutumin da ya san cewa yana cikin tafiya yana da dama ya hada sallah amma yana karan zai iya zuwa gida ya samu azhar na nan al'asar na nan zai iya hada sallar shi ya je gida ana sallah sai ya bacci shi gaga ne sai ana sallah shi sai ya huta Eh, babu laifi wallahu ala na'am amin to na'am
kuma abin da kai bayan yi na kula yara su ce ba su yadda a taɓa nasu gangan ba a gaya ba shi mahaifi kamar yadda ka fara shi ya sa rubutun kuma ya ce to ala shi ba ta malam shi alƙali yana da gurbin da zai musu gobe ka gabanin cewa a biya wannan bashi saboda mahaifinsu su samu kyakkyawar kwanciyar kawai ƙwarai na alaikun usul ga bayan kusa yana da alkali yana da dama ya yi musu dole ya ma ɗaɗɗore su na ba man dole ma ya sa a musu bulala na nuhu da- na yawwa ba su da ɗa'a duk alkali yana da daman wannan dama shi alkali allah ya ba shi dama masu yawa shi yasa a rashin samun alƙalin ma wanda ya san shari'a wasu abubuwan da ba za a yi ba eh shi da aka yi da aure ma ya kashe na kai da matakan alƙali ya ce auren ya mutu ya mutu na eh ka san wanda wani abin sai alƙali ya yi kawai shi abin da ake so ya yi adalci kai ya zalunci shine kawai da mun Allah ya sanya shi kaman wakilci Allah ya bashi ya dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas da haka adalci ake so yayi wallahu alam na'am alaikum salam amin eh gaskiya ne a addu'a a ci gaba da addu'a ka san ita addu'a ibada ce ita addu'a ibada ce kuma kullum dan adam yana ta yin addu'a ai addu'a ce ta sa wataƙila in an aka karɓi addu'a sai ka ga an samu wai an ce da bakin kirin na gara baki-baki ko na ai kusan haka ne amma wallahi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne kuma hakan nan wanda ma bai gane ba zai zai gane ina haka nan ake yake faruwa kuma hakan nan zai faru ko babu yanda za a yi amma idan ana addu'a na ɗaya za a samu lada na biyu ibada ce na uku kuma shi rahamar Allah tana da yawa Allah maɗaukacin sarki sai ya baka abu a inda babu shi abinda babu ban Allah ya gawa ma sai ya baka shi Allah sai ya kwantar ma hankali a inda a filin yaƙi sai ka fi na wanda yake kwanci a gida mai AC a cikin gari kwanci hankali wannan abu ne mai sauki a wajen Allah da haka a matsayinmu na addu'a na ibada aka muke yi amma kuma mu sani annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗa haka ne in haka ne yake faruwa kuma haka zai faru na'am assalamu alaikum assalam amin amin kamar yadda kai da nuna da cikin da kawo Allah ne da zuwa kai musamman wanda kake da tsara da jashi da mutum irin wani abu ne a faruwa da ake kuma shekara sha na'am daidai na mu jaushe na nila na yi kiran ta soko mun zo da mutumin mun tsaya ne kan hanya inda dama yana ya fi zai na kalle shi traffic wallahi bayan ya kauce ya zo Allahu akbar don ko da yadda zaka taso a kan wala ya ana ta hon hon ba inda ka inda kalle mu na kalle shi amma wala da daga shi kenan kan wallahi sai suna min da wannan abin da ya faru kai ne na biyu akwai wani da ya nuna mani wani didi a nan area 10 shi ma na area 10 wata shekara shi ma ce haka trafi ya tsaye da mutum haka suka tsaya ya ce amma kafin a banan a banan a ce ya taho shi ma ya rasu da har suna ta hon ayin waya za ka tsaya za ka za ka samu babu sai kuma na biyu wanda ba'in da musa Allah ba shi kuma ba Allah ne ya rasu abinda aka fara ba yaransa miliyan tara sa amma aka fara ba yaransa
miliyan biliyan ha mai bi biliyan
to ai gara ka jina ku ji ba mai yan ba mai bi biliyan tara tara saboda rashin tarbiyya na ɗaya daga cikin yara yace ya taɓa taɓa wasu mutane ji ɗansa yace ɗan mutu ne ba shi ne na abu da wani kuɗi wata la'a ne ka ji wani nazari sai a da ta ƙara ce
to Allah ya sauke kun dai ji to a yau za da shi a zai ce don wuta alaikun wutsara amin mijinta ba eh to bari ya gama to to yanzu kai to kai gaggaye soji ne ai me za ka iya yi Ah, to, ah, ah. kun gane eh shine wato me zaka yi yanzu yanzu ai kaga farkon ma rigima tukuna ai ba a aure tsakanin musulma da wanda ba musulmi ba duk aure da ka gani shi ko da limamin maka da limamin madina da na baitul maqdis idan suka haɗu suka ɗaura aure tsakanin musulma da wanda ba musulmi ba to ɗari ɗauran bai yi ba wallahi ba zai ba aure ne Allah bai yarda ba da haka babu shi to to yanzu dai kaga in ba wani alaka ta jini ba kai ina zai je ka ce me ƙungiyar musulmi a ina kawai dai in tana musulma ko ma mai aka yi mata Allah ya san musulma ce shikenan na yawwa tunda ita musulma ne kaga yanzu za mu yi sallah sai mu mata azum za mu yi sai mu mata addu'a Allah ya jikanta amma dama dai na a mata ayyuka na musulmi ta rasa shi mm wannan shine wa alaikum assalam na'am ka fara tafiya? kana nan gida? kana nan gida? a raka hudu za ka yi mun kai ai ba matafi ba ne amma da a ce da kaga kubuwa da a ce kaje kubo da za ka yi kasar da ka kama hanya da za ka kama hanyar airport ka kama hanya amma kana gida kan kada za ka iya cewa ka fasa tafiya ka ci ba na ce na na na ai ba ka ba ka zama matafiyi ba tukuna alaikum salam na'am na'am motocin na hawa koko na sayarwa okay to mutumin da yake da motocin hawa na hawa babu zakka a kansu motocin hawa babu kamar gidan zama ne mutum yana da gidan zama shi ma babu zakka sai dai ya yi sadaka ya zama mai sadaka ya ringa tuna Allah ya masa baiwa sai ya ringa fitar da haƙƙin yan uwa da haƙƙin makwabtaka da haƙƙin su ne a cikin dukiyarsu na'am kai na ƙarshe to ga abin magana ce alaikum assalam amin Allah tambaya ta akwai wani babu ce da ne da muke sallar magariba ke kawai ke yi muna iya zuwa shi kuma ya tashi da ka aka zo sha ya ce da mutum yi sallar sai shi a yi shi ya yi shi da suka muke magariba ko ya halarci na kai ya yi daidai eh mutum ne yana bakunta wato a matsayin na mai kasaru duk lokacin da ya magariba sai ya hada da isha don mai ya samu dama ya huta shi matafi ne ba yi da wani damuwa eh sauki ne Allah madaukakin sarki yayi masa eh wallahu ala sallu ala nabi kari wa wa ne ya je wasi a kan wannan da da na ba ana ma a cikin office ko ka je wasi a office da sa'adu za ki to da wuri to shi ke na na na to Allah ba shi lafiya Allah ba shi lafiya Allah ya ba muna da shi na madrasa wanda aka masana zuma a gila Allah ya ganta
abu ne da ya magana a wasu da aka kawai zo kudin mura amma ina kai ba da dai awon zamani na sha karatu
na na a ai kowa ya ji wannan ai dai ai alasirika ai ai duk kun ji ko waye bai ji cewa wanda ya ce wai baban shi dan wuta bane saboda ya bar masa gadon biliyan tara na a zai karba mana yana shi da ce magana ta yi muni daya zai ce babarsa da wuta amma dai wannan darasi ne ga mutane mutane sun tara dukiya su yi aikin allah da ita su yi aiki in ka yaro ka ba shi biliyan tara mai zai siya ai ya sa suka rasa mai yayi in ya gaji ma sai je ta shan koken haka suke ta yi sai shi mai kawai eh ya rasa mai zai yi eh na to Allah ya kiyaye to akwai dan uwa da matarsa ta rasu Allah ya jikanta akwai wannan baiwa Allah da ta rasu ta Ingila ita ma Allah ya jikanta akwai wani ba Allah da ya kawo wasiƙa yana neman addu'a a cikin wasikar ya rubuta yana son Allah ba shi kuɗi ya biya haya Allah ba shi kuɗi ya kuɗi dai Allah ya ba shi to Allah ba shi yana fama da rashin kuɗi amma kuma a wasikar sai ya sanya kuɗin addu'a o wa kuɗa addu'a wani eh na me oh na gazi na ga abin da kuɗi to da zan ce shi da bai da kuɗi me na kawo kuɗi kuma to Allah madaukake sarki duka ya san bukatun mu Allah ya biya mana Allah ya cikan wanda suka rasu mu kuma Allah madaukake sarki marasa lafiya mu Allah ya kara musu lafiya yan kasuwar mu Allah ya kara musu buɗi Allah madaukake sarki ya tsare mu ya tsare mana imani Allah ya taimaki musulunci da musulmi a duk duniya Allah ya tsare addinin musulunci Allah ya tsare musulmi ku karanta fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا اعداءك اعداء الدين بعزتك يا عزيز يا كريم بعزتك يا عزيز يا كريم بعزتك يا عزيز يا كريم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منا والميتين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين آمين